الله الرحمن الرحيم إذ يقول عيسى ابن مريم أن رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق تكيل الذلك العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله فله بنبي في هذا وارجوه على وجه الابيات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين annabi Yusuf ya sallama yan uwansa baya bayyana musu inda Yusuf ashe kai ne Yusuf ni ne Yusuf wannan dan uwana ne bayan sun yi haka su ko sun faɗi hanzarin su la ta dare ba da kuma talla da kada sai Allah ya yi kunna da sadi shi kuma ya ce mu la ta dare ba da kuma yau ya firu Allahu lakum wa rahmur rahimin yace yaya labarin baba baba kamar ba yadda yake kullum shi dai maganar ka ne maganar ka ne har ma bakin ciki ya sa idan sa yayi bari ba sosai yake gari ba iz yace izhabu bi qamisi hadha barhu wa la wajha bi yati basiran wa atuni bi alikum wa ajma'in yace izhabu ku tabi bi qamisi hadha da wannan rigantawa farko ku jefa wannan rigantawa ala wajha bi fiskar baba ya ji basiran idan su zai wanda ke zai zo ya zai zama mai gani garau wato ne da hali kuma mai ce dukkan mutanen mu gaba da ina kiran ku dawo na gaba da ku dawo misra ولما بدت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون da suka taso sai Akubu ya ce da suka taso daga Masar tafiya ko ta kwana wajen takwas suka taso sai ce a yau ne kan na jin kamshin Yusuf wato da aka taho aka zata da rigar ci yau ne kan na jin kamshin Yusuf wato za ku ce za ku karya tari ba ba don haka wadda ta yin gawa kai wadda ina jin gamshi Yusuf. Gano ta Tsaro tamma in na garabe zana da kalmadi. Ikokin nasa da ya da suka ce, wallahi mun rage da Allah dai har yanzu kai kana cikin wannan ne kuskuren nan naka dai na Yusuf Yusuf Yusuf dai har yanzu. tsohon labarin nan na har yanzu kana tare da shi Allah ne ya kwasa wata ita mu'jiza abin da yake haramta ta da abin da ke motsa ta ta aiki kudurar Allah kudurar Allah ya take ta motsa a mu'jizar annabawa ta aiki kuma ga ga ikon Allah mu'jizar ta ta daga can masar ya ji kamshin rigar yusuf wanda aka aiko a jira sa masa a jefa ta fuskar za zai warke din nan gidan zai dawo garau da nan daga ta wasu sai mujizar da ta sa ya ji kamshin yusuf amma kuwa wato ba aiki da mujizar lokacin da yunwa ta kama su a ɗauko duk abin da aka ɗauko ya zama abinci ba sai an je har misir tun daga kan'ana din sai an je har misir an yi wahau haka Allah ya ga dama mujizar kuma tana nan ita mujiza kullum kudurar Allah take wana ta ta yi aiki sannan kuma in abin ya dawo wajen waliyai kuma mujizar ita ce za ta zo ta shiga cikin karamar waliyai su kuma sai abu su yabin mamaki ya zama karama abin da za a yi da ولما جاء البشير قال هو ولا ولما جاء البشير أبقر على وجه أبي على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون wanda ya kai masa riga mai jini rannan din nan ya ce yau wannan rigar ma ta albishir ni za ku ba in kai masa ita da ya zo da ita ya jefa ta fuskar annabi yaqubu sai damuwar da suke take ta za idan sa ya bari nan duk sai ta yayi idan sa ya zama garau farkar da basira falan ma da wala ji farkar da basira qala la kullakum wa inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun ai ga ku dama na san wani abu a wurin Allah wanda ku ku ba ku sani ba na san Yusuf na bai mutu ba don haka bai mala'ika mutu ya ce bai dubje shi ba na da kai kura da aka kai ta ce shi ta ce a ita wani sai dan annabin Allah ba na faɗa muku ai na ce na san wani abu daga Allah wanda ku ba ku sani ba saura daya shine ranar da za su gamu su yi masu su gaishe su yi masu jada ne ni hada min Allah ma la ta'lamu قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين بس بابا حقيقة يزن كسكرا ميابا ينافيلي sai ka nema mana gafara wajen ubangijin inna kunna mu ne mun zo khadiyina masu kuskure abinda muka yi wa Yusuf mun yi kuskure sai ka nema mana gafara wajen ubangiji
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال النبي يعقوب في يقيا وجاء الناس سوف تسأل أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم تسألوا zan nema muku gafara wajen Allah Ubangiji na inda shi Allah huwa shi ne an gafuru mai yawan gafara a rayu mai jin tausayi ya zama malamai suka ce wai abu in dai akwai shi a hannun babba akwai shi a hannun matasa to da kaɗin samun sa hannun matasa ya fi sauƙi akan a same shi hannun babba shi yuzu nan da nan da suka ce mata tallahi la kada taraka Allah alaina wa in kunna nasabina wallahi Allah ya zabe ka ya bibita ka kan wallahi mun yi kuskure sai ka yabe mana nan da nan ce la tasriba alaikum al-yawm shi ke nan na na na gabar da mu na yabe ku da abin da kai kuka bi tun daga yau amma baban da aka ce nema musu gawar ka ce zan da sannu zan nema muku gafa da sannu aka ce ya jinkirta ne sai lokacin ah, asubahin asubahin juma'a lokacin ne aka bi karban addu'a da sauri shi yasa ya ajiye sai wannan lokacin yayi sai wa ta kuma rabbi innahu al-ghafurur rahim فلما دخلوا Thank ولما دخلوا عليه ولما دخلوا على يوسف آوي إلي أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين da suka yi da aka ba su labari Yusuf ya aika da rakuma ɗari bakwai su ɗebo dukkan jama'an su a kan rakuma su taso sai suka taso ana jin labarin ta wasu annabi Yusuf ya fita daji da bayi dubbai za su tari babansa da ƴan uwansa da mamansa wato kanwar kanwar mamansa wadda ta saura Da- suka sun- da- da- da ya gamu da babansa sai jibril ya ce ya sauka ya tafiya da kafa kamun ya gaida baban nasa sai ya sauka ya tafiya da kafa ya wa babansa maraba sai ya koma ya hau da ya koma ya hau za a shiga gari kenan sai ce baba duk abin da ka gani kudu da arewa gabar da yamma din nan bayi na ne amma saboda murnar saduwa da kai yau duk gaba ke yana yarta su yau shi ne shi Ibrahim kauna ake cewa yadda Yusuf ya yi murnan gamuwa da Ubangiji da ya yi murnan gamuwa da babansa ya yantar da dubban bayi hakika ran da annabi zai gamu da Allah Allah zai gafarta wa mutanen annabi da yawa قالوا وقال ادخلوا مصر ان شاء فلما دخلوا على على يوسف آوي الى ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمين هذا كان موجن تريا sai ya jawo iyayensa guda biyu da babar da mamarta za a shigo gari kenan da suka zo kofar misra ce duk da baki za ku shiga misra insha Allah aminina ku shiga gari mai aminci za ku shiga lafiya dau a hannun wasara za ku shiga cikin aminci cikin lafiya karau har yanzu in ka je kofar Misra za a ga an rubuta udkhulu misra insha Allah aminin ku shiga misra insha Allah aminin da ku shiga da aminci
ووضعت بي الخرج من السجن وجاءكم من البر من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الخبير
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعليل رؤيا من قبل قد جاء ربي حقا وغدات نبيا إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن يرى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم zan yi su fadan annabi Yusuf. An kama ga wurin zaman sanar da mulki, ga wurin da zai tari waɗannan baki da suka zo. Sai ya ɗauki babansa annabi Yakubu da matar annabi Yakubu kanwar uwarsa da ubansa ya aura, sai ya ce su hawo kan gadon mulkinsa. Suka hau, to daga nan sai suka suka yi masa sujjada a al'adar wannan zamanin ana yi wa sarki sujjada duk gabaki ɗaya sai suka masa sujjada da jan uwan nasa da baban nasa da maman tasa duk suka yi masa sujjada da suka yi sujjada sai ke baba ka tuna mafarki na wannan ku shine fassarar mafarki na da na gaya maka ta suna karami ake maka na ga rana da wata da taurari guda goma sha biyu sun mini sujjada fassarar taurari nan goma sha goma sha a da ajara kaukawar sha da a da ajara kaukawar da wasu wata wani kamara ra'aytum li sajidin da yau farki na ga taurari guda goma sha daya da rana da wata duk sun mini sun jira kaga wannan shine fassara fassarar kenan wato ga yan uwana guda goma sha ɗaya da su ne manya-manyan taurarin nan ga babana in an ɗauki kamar shi kamar a larabci muzakkar ne sunan namiji ake baki wal kawar gaskar nahu amma ita rana sunan mace ake bata shafu ta jiri li mustaqarrin laha to kai an dubi sunan hakikanin zatin yaqub to shine rana ko da yake sunan rana a wannan muannas ne zatin matarsa kuma shine kamar in an dawo kan sunaye kuma kamar din nan shine sunan namiji shafu shine sunan ta mata ala kulli halin dai da da da, da shi yaqubu in shine ya zama rana wajen zatin sa ko ko matarsa ita ce farin wata wajen zatinta wajen suna kuma ainihin ranar ita ce ta mata a watan shine namiji a sunance ba a zatancen su ba to ko yaya dai dukkan su ga sun masu jira da ranar da watan da taurarin guda goma sha ɗaya sun masu jira wannan shine fassarar mafarkinsa wanda ya yi fiye da shekara arba'in da suka wuce wani suka ce ya kusan ma shekara tamanin tsakanin gamuwansu gamuwansu din da da da fitarsa shigarsa ramin rijiya da fitarsa ramin rijiya da haɗuwarsu yau wa karuna wasu jira قال يا أبت يا لا تعبير الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا wannan shi ne fassara mafarkin da zai tun ina karami tajjala haƙiƙa Allah Ubangiji na ya mai da wannan mafarki hakan gaskiya gashi ya tabbata tajjala harafi haƙa to ga nasa da biya kai ba ba baya da wani baya da wani da kai akwai labari Allah dai ya kyauta min na gode wa Allah ni dai na gode wa Allah na gode wa Allah har kurkuku na shiga ba ba har kurkuku Allah ya fitar da ni da kurkuku ya kai ni wannan matsayi da kake gani bai ambaci rijiya ba don kai ya kunya ta yan uwansa wanda suke cikin murnar saduwa da shi a yau dinnan bai ce Allah ya fitar ni daga rijiya ba a'a ta ya fitar ni daga kurkuku a domin fitarsa daga rijiya da ya fita ai bawa ya zama daga kurkuku da ya fita ai sarki ya zama saboda wurin godiya ne kuwa na gode wa Allah da ya fitar ni daga kurkuku ya mai da ni kamar yadda ka gare nan na zama sarki wa gadan da nabi hakika Allah ya kyauta mini idan ka zani min asijini lokacin da ya fita ni daga kurkuku wa ja'alukum min al-badri gashi ya dauko min ku tun daga gauyukan ku ya samu ku a nan birnin Misra na gode wa Allah idan ka zani min asijini wa ja'alukum min al-badri wanda abu duka ya faru in ba ni Allah wala shaytanu bayni wa bayni yawti wanda duk abu ya faru bayan shaytan ya shiga tsakanin da yan uwa wasu ba ta wajen su abubuwa suka faru bai faɗi abubuwan ba ne saboda kada ya kunyata ɗan uwan na haka ga ta da biya in kasar jani min asijiri wa jahar ibn al-badwi min ba da nazar shefa da bai ne bai ne kawai sai ya zama suna zaune a misra sai ɗan uwan na ta kullum suka zo fadar da sai su ji kunya su tuna abin da suka yi masa sai kar ku damu ai bi kun min alheri mai yawa alheri mai yawa kuka yi mini da abin da yake kira na in na mutu kilisa sai ya ce ah Allah da ikonsa bawan bawan dirhami ashirin bawan da aka sayi shi dirhami ashirin shi ne ya zama haka Allah da ikonsa ba su yi ba ta da kuka zo da kuka zo ne aka zama kuka zama ya'yan annabi ya kuku ni ma ɗan annabi ya kuku ne suka san ni ba bawa ba ne ai zuwa ku garin nan ɗaukaka daraja ta ne abin da kuka yi mini ai babban abu ne ba na manta wannan rai da kuka bi don ya mantar da su jifansa da suka yi a cikin rijiya jefa da aka cikin rijiya baka da haka na bai zaka da ne min asiri wa ja'alu kum min al-badwi in ba ya dawra shaytanu bayni wa bayni ikhwati inna rabbi latifun lima yasha na gode wa Allah wanda yake mai ludufi wanda yake ludufi wa wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama innahu huwal alim innahu huwal hakimul alim Allah shine mai hikima masani sai gare sannan ta riga ta duba sai ta tsaya kan hanyarsa ta ce yusufu yusufu yake kulawa yusufu yusufu yake kulawa sai da ji Allah da ikonsa Allah bai ba bayi daraja ya tozar ya ba bayi daraja in sun masa ibada ya tozar da ya tozar da sarakuna in sun yi masa ibada to sai Allah ya jefa wannan magana a kullun Yusuf ya ce mai magana na abin da shi gida da ya je gida sai aka kai masa zare ya sa wata tsohuwa da ya ganta sai sai yanke mai wannan magana eh Yusuf yanzu baka tuna ni ba da ban taɓa sanin ki ba. Baka tuna ni ba da ban taɓa sanin ki ba tunda nake. Ni zaliha har yanzu baka baka za ka iya tuna ni ba da. A zaliha ra'azul fitnati ra'azul fitnati ashe kina da rai har yanzu? Ai ni tunda abin da ya lalata ne tsofar da ni bakin cikin soyayyarka. To yanzu ku je da ita ku ji labarin mai take da tawadar. ku je da ita can ku yi labarin da take so da faɗa ne sai ta ce ai maganar nawa ba nawa in faɗa wa wani bane sai kai zan faɗawa bukata ta ka roƙi Allah ya mayar min da kuruciya ta ta aure ni abin da nake so kenan sai Yusuf ya shiru sai mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah yana gaishe ka Yusuf Allah ya gaishe ka da abin da ya za ta ke so ita kai mata haka Yusuf sai ya yi addu'a sha'anin annabawa nan da nan sai Allah ya mai da ita mai kuruciya kyakkyawa mai kuruciya kyakkyawa sai ya aure ta ya aure ta ne ya mata gida daban a cikin fada to da aka zo da a yaƙobu sai aka aka saukar da shi gidan zalisa din ya kuma ce wannan gurin bai dace da ni ba ya cika kayan ado ya cika kayan ado ni ai mini hema irin tamu ta mutanen ƙauye aka yi masa hema irin ta mutanen ƙauye inda ya zauna kamar shekara ashirin da hudu kamun ya rasu shi annabi ya ko ya zauna da yanzu shekara kamar ashirin da hudu kamun ya rasu to da ya rasu shi ya zo ya rasuwa ya ce yana so a mai da shi a kunne shi duk lokacin da ya mutu a mai da shi a kunne shi wajen kakanninsa wajen yan uwansa wata can babila din shike nan ya rasu aka ɗauke shi aka sa shi a kwaci aka tafi da shi aka yi rakiya aka je sai aka dace isu dan uwan babansa isu dan dan wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya isun domin lokacin da za a haife su yaƙubu ya zo zai fita isu ya ce in ka riga ni fita zan fara zuciyar zan fara cikin maman ba zan fito ta inda ka fita ba to sai isyaka ya jira ya ji maganan waɗannan sai ta ce da Allah ka zo ka ji abin da yake wawa ciki na sai ya sa kunninsa to dama ainihin uwar ta fi son yaƙo annabi ta fi son yaƙo shi ko ishaƙa ya fi son isu dalili shi ishaƙa wani mutum ne mai kishi to da ya zo rasuwa da wannan rigimar ta faru sai ya zo kusa ya ce a awara ka gaji kishi ka bari da Allah ka bari ka bari ya ko ka bashi ya fita ka kyale shi ya fita kai ka biyo bayan sa sai isa da sai isu ya fara fitowa sai daga baya yakubu ya biyo shi suka zama tagwaye amma yakubu ne a baya ya za ka ji yakubu a ya agiba isu da ana girma ana girma sai ya zama hankalin uwar ya fi son yakubu da ya ji tausayinta wajen haihuwa uba kuma ya ji hankalinsa ya yi goyon bayan ɗansa da mai kishi da yake kishi irin nasa to da ya zo mutuwa sai ya kira isu din ya ce ka je kai mai farauta ne ko ka je ka farauto nama ka zo ka gasa ka kawo mini maka addu'a irin taku ta gargajiya ta gidan ashe uwar tana ji sai ta kira yakubu ta ce madda maza ka je ka yan kora ko ka gasa ka kawo wa babanka ka ce gani na kawo a naman da kace in kawo za ka min addu'a din nan sai ya kawo da ya kawo sai a cikin duhu ya same shi sai ji ah ina jin kaman da na shafa sai na ji kamar yakubu ne ba isu bane sai ce ga shi na kawo ce sai yi masa addu'a Allah ya maka albarka ya sa ƴaƴanka su jama su zama annaba ka gaji gidan mu gidan Ibrahim da ta yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a bayan an gama sai yi su yaro baba na kawo nama ka kawo me nama wane ne ka yi su da kace eh zo zo kusa zo kusa zo kusa bari maka addu'a da ya kawai Allah ya baka ƴaƴa sarakuna masu iko masu mulki kaza kaza ka don ya zan in ya ce wani ya riga shi mai wani ya kashe wani saboda kishin nasa kar ya kashe masa dansa yace zo zo maka addu'a da ya kawai Allah ya baka ƴaƴanka su zama sarakuna masu iko masu mulki su ya zama annabawa gidan yakubu to nasaru masu mulkin duniya kuma gidan yesu akai haka shi kenan sai aka dace shi isu ya mutu kenan a ranar an iso kuma da gawar yakubu rana ɗaya suka mutu aka za su a kabari ɗaya kamar yadda suka mutu a ciki ɗaya yanzu annabi annabi yudu ya zubar da kowa ya kare sa ya koma wajen amma ya ce rabbi ka dace ta ne min mulki bayan uban ya rasu shi ma ya shekara wajen ashirin da uku bayan nan shi annabi Yusuf yanzu dai ya bayi da wani abun da yake da bukata wanda ta saura masa sai Allah ya ce rabbi ka na ta yi min mulki ya Allah ubangiji na na maka godiya na gode maka babu abin da baka yi mini ba ya Allah ka dace ta yi min mulki hakika ka ba da wani abu na mulki tunda mulki ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah wargada wargada ta na ala ibrahim alkitabu ni kuma da wa'adina ummul azima mulki ni'ima ce idan ya zaɓi da mutumin kirki don ya samu da mutum banza ko zai ya zama ni'ima shi yasa Allah ya sa mutum mutum hudu suka zama sun mallaki duniya gaba ɗaya biyu kafirai biyu musulmi biyu musulmi su ne annabi Dawud da Zulkarnaini a annabi Suleiman da Zulkarnaini biyu kafirai kuma ga sunan su sun da da sauran dan uwansa da saboda haka ne mulki yin biyo ta hanyar mutumin kirki zuwa abun kirki yin biyo ta hanyar mutumin banza zai zuwa abun banza kamar dukiya ni ba ba salihu fiye da rajulin salihi rabbi ka dace ta neman mulki Allah ya maka godiya ta hakika a ce ta neman mulki ka ba da wani abun mulkin duniya wa Allah ta neman tawil hadisi ka koya mini fassara mafarki da fassarar maganganu wanda shine ma dalilin samu na wannan mulki sanin fassarar mafarki wa Allah da yamin tawil hadis fadiran samawati wal ardi ya Allah ya makakin sammai da kasai an tawali fi dunya wal akhirah ba na jikin ta ba ban jikin ta kaina wurin kowa ba kai ne majibinci na a cikin dukkan lamari na na duniya da lahira an tawali fi dunya wal akhirah kai ne majibincin lamari na duniya da lahira abin da yanzu kan nake roƙonka tawaffani musliman ومددني إنا مسلمي وأهلني كرزقتني بالسالمين da bayin ka mutanen kirki na gargari shine annabi da da da, da umma sa kenan su ne annabi Yusuf ya roki Allah bayan ya mutu Allah ya hada shi da annabi da mutanensa annabi Ibrahim ma ya ce ya roki Allah wa shigni bis salihina ka bani ka bani annabci daga ƙarshe ka riskata ni bayan ka salihai shi ma annabi Sulaiman ya ya faɗi haka salihai din nan abin da aka fassara su da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ayoyin Qur'ani sun ke fassara junan su akwai ayar suratul hajj da suratul iktaraba tana cewa suratul anbiya kana warkar ka tana din da wuri min ba da zikiri ana rauka ya yi suwa ibadar sa'ihuna abin da yake rubuce a cikin alqur'ani abin da yake rubuce a cikin littattafai ita wannan kasa wato bayina na gargari su ne za su gaje ta annabi kuma bayan sa babu annabi to ashe shi ne da al'ummar da su ne bayi na gargari din kuma muna fahimtar wannan a cikin ayar an kabuti mai cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya suka aikata kyawun ayyuka za mu shigar da su cikin bayan mu na gargari wato cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a shiga ne amma mu musulmi da nuluhi lanna wace jaba da nuluhi kanna umma saboda haka yi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita shi da al'umma sa su ne ibadillah ibadullahi salihun don bane musliman wa hikmi bisalihin da gare duk abin da Allah ya bai wa annabi Yusuf da kyau da annabci da farin jini da mulki da dukiya da komai amma babban abin da yake so ya mutu yana musulmi yawa mai da roƙon Allah kowanne mu ya mutu yana musulmi duk mai da roƙon Allah Allah zan mutu muna musulmi idan mutum ya mutu yana musulmi musulmi na hakika ba wanda yake tare da imani ba musulmi zalla ba akwai musulmi zalla akwai musulmi wanda yake tare da imani idan musulmi ya zama zalla to shi kam a baya yake in dai musulmi ne zalla قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم mutanen ƙauye suna zuwa wurin ka suna yi maka gori wai ai mu ne muka yi imani da kai mu ne ka ce musu a'a ko dai ba ku yi imani ba imani bai shiga zuciyoyin ku wata kuna ko dai musulmi ne ba mu'minai ba ne a hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa mu'minun la yashrabu sariqu hina yasriqu wa mu'minun la yashrabu khamra hina yashrabu wa mu'minun mazinaci musulmi lokacin da yake zina musulmi ne zalla ba mu'mini bane barawar musulmi lokacin da yake sada musulmi ne zalla ba mu'mini bane mashayin giya musulmi lokacin da yake shan giya musulmi ne zalla ba mu'mini bane imani don bai shiga zuciyarsa ba da imani ya shiga cikin zuciyar waɗannan sun zama makamun tauba sun zama makamun imani sai ya raba su da wannan miyagun ayyuka da rafani musulmi na hikmi misalina a wannan irin islam din ana fahimtar ta cikin ayar ayar ali imran Allah yana cewa wa tasmu bi amrillahi jami'a wa la tafarraqu waskuru liman ta'alaikum يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا مؤمني ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah to wannan makamun insani ne a ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah makamun insani ne al-insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu amma wanda ba ga mun isani ba fattakulla mastata'tum ne amma bayan an kai kololo an ce ittakulla haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna sai to baya kuma a an hada makamu da duk wanda mutum ya gaje su dukkan shi muslim ne shi muslimun ne shi mu'minun ne shi musinun ne na ne ake samun islam din cikakke kenan ذلك
ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم يمكرون آه يا رسول الله labaran nan da muke kawo maka tun daga farkon suratu hudin muka ga kissar ta maka kissar wata kissa ta ɗan ta annabi musa muka yi maka doguwar kissa ta annabi nuhu da doguwar kissa ta annabi hudu da doguwar kissa ta annabi salihu da annabi lutu da ibrahim da da da da kissar madiyana shuaibu kenan muka dawo maka da kissar annabi musa sannan muka kawo maka wannan kissa kamila wanda yahuda ke rowanta kada kowa ya san menene menene tarihin bani isra'ila me ya kai su me ya kai su misra garin gibdawa me ya haɗa bani Isra'ila da Gibdawa to wannan tarihin na na Yusuf shi ya shigo da dukkan tarihi abin da duk suke koyewa ne shi na Allah ke gaya maza zalika min anba ila rabbi nuhi ilai wannan labarai da muke gaya maka min anba ila rabbi suna daga cikin labarbari na gaibu wanda suke sun riga sun wuce ba wanda ya zasu sai ni nuhi ilai ga muke maka wa'ayin wannan labarin kuma kuntar zai yi mu zai yi auren wani kuma lokacin da samari ya yi annabi ya annabi yaquba suka haɗu suke shawarar yaya za su yi da yusuf ai ba tana dan bare balle ka ji abubuwan da suka faru lokacin da suka yi magin wani ta kashe shi wani ta jefa rijiya wani ta kashe a jefa rijiya lokacin da wannan shawara ai ba ta nan daga baya muka gaya maka wannan labarai duka ta hanyar wahayi ذلك من انباء الذي نوحي اليه وما كنت لديهم باكا تare da su idan ma amara lokacin da suka hada suka hada niyyar su gaba da himmar su ko mu yankuruna suna yin makirci da Yusuf wa aksarun nasi wala wa aksarun mu'minin ina ma shiga da riga ma shiga da riga ku ji sharafi ɗariƙar tijjaniya da dukkan ɗariƙun waliyawa ba dole ba ne a babin nuzuri ne ubangiji na kwaɗaitarwa ne abin da ya ce dole sallah kitabun mawuda dole azumin ramadana fitowarin musiyamu amma wajen ɗariƙun waliya abin da ya ce ya jawo hankalin mu ne a yau da zukurullah zikiran kasiran wa sabbihu bukratan wa asilan واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وانيبوا الى ربكم كل ينا كلا كوري وزو مي ذكري مي ذكري مي يوا in Allah ne yake nema abu mai yawa nawa za a ba shi ishe shi ai abin da local government take nema mai yawa idan sitar government ta tashi nema mai yawa wane na local government in ko da federal government tana nema abu mai yawa wane irin na state government ba ne yau Allah ne yake nema abu mai yawa na kasan nawa kasan za ka ba shi saboda haka dai Allah annabi ke cewa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki ila ibada gurgur yadda za ku iya Allah baya kosawa da yi masa ibada sai dai ku kosa yi saboda haka ne sai ce inna hadhihi tazkira wannan abu duka wa'azi nake muku kuma sha attakhadha ila rabbi sabila kuma sha wanda ya ga dama ittakhadha ila sabila wannan hanya ila rabbi zuwa ga Allah ubangijinsa domin da kaji ka rage tijariya abin da za ka fara istighfari da ka istighfari ka rubuta dukkan zunubanka ka bi cikin da'ira ka kawo kai wanka kai wanki ka dace ka shiga ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai salati annabi shikenan ka fara ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai salati annabi sai annabi bi ka ka fara Allah sai ka kana wa la ilaha illallah la ilaha illallah Dole da ta yi wani ne ba ka sani ba. Wannan shine yadda ake shiga da rikun waliyai alqur'ani yana cewa man yahdillahu wal mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya bar da shi har abada ba za ka samu masa waliyin da zai kama hannunsa duk wani da ya kama ba zai ji shi a zuciya zai ji wannan kai magana cikin rudu ne kai magana cikin rudu ne falan tajid lahu waliyyan murshida ba za ka samu masa waliyi mai kama hannunsa ya isar da shi wajen Allah ba kawai na na na khususiyya ko wannan adam akwai hanyoyi da ba su guda uku wannan hanya Allah ce dole dole ka bi ta in ba ka bi ta ba za ku fada da shi ina za ta kai ka aljanna wallahi u ila daris salam dole ka bi ta Allah ne ya baka kudi dole dole ka bi hanyar ina za ta kai ka gidan aljanna dole ka bi ta dai hanyar kuma da ce bai yadda ka bi ta ba ko kusa karka yadda ka bi ta ina za ta kai ka wuta yace wata kunnaran da tuhidda lil kafirin ku yi tsoron shiga wutar da ban yi ta domin ku ba ko an kusa ku ware kunnara ku kiyaye kan ku shiga wuta wala ku ku bai ni ko da taruka kar ku je ba kan ku cikin cikin azaba cikin haraka Allah bai yarda ka dauki hanyar wuta ba bai yarda ba yanzu da zai fada da kai ka dauki hanyar wuta kuma in kai laukan hanya aljanna ma zai fada da kai saboda yana son ka hanya ta uku kuma yace sai ka ga dama ina za ta kai ka wajen Allah kai wawa ne ba ake cike da Qur'ani la allakum ta'qiluna da allakum tatafakkaruna da allakum tadhakkaruna kai ba ka da hankali ne ga Allah baya son ka shiga wuta in ka dauki hanyar wuta za ku fada Allah baya son ka rabu da aljanna in baka dauki hanyar aljanna ba za ku fada amma hanya zuwa gare shi ya ba ka dama in ka ga dama ka zo to man sha an taka zai larabbi sabila ko ya gaya mana ranar tashin kiyama wata irin rana ce ba taba ganin gaita ta ba mai ban tsoro mai girman lamari zalika yawmul akhir wa sha'a takaza ila rabbihi ma'aba maganin wannan rana wanda ya ga dama duka ga maganin ta nan tun ba ta zo ba ka tare wajen Allah kai ya zaka tare wajen Allah ba sai ka ga wajen Allah din ba har ba za ka tare wajen Allah sai ka kama hanya hanya Allah da kuma shi hatta da ya rabu ma ba in ka tare wajen Allah ciwon ajali ya same ka kana wurin Allah mutuwa ta same ka kana wurin Allah ko a mota ko a ruwa ko a gida ko a asibiti ko ina da kana wajen Allah mutuwa ta same ka wurin kabari ya same ka kana wurin Allah munafin dabba same ka kana wurin Allah tashin duniya same ka tashin kiyama same ka kana wajen Allah hisabi duk same ka kana wajen Allah shi kenan sai Allah ya mai da kai sabbatu yuzilluhum ulma mutum bakwai wanda ba za su sha rana a lahira ba Allah zai shigar da su inuwar sa inuwar al'arshi wanda ka tun daga ya sake dauka eh Allah ya tabbake mu shiga hanyar bayin Allah Allah ya tashe mu tare da bayin Allah wa ma sarul nasi wa law arastal mu'minin ya rasulullah dabi'ar ka wai kana son kowa ka kira shi ya yarda ya zama musulmi kowa ka kira shi ya yarda da abin da kake so kenan shi da ranka yake bace yin ba musulunta ba ai haka abin yake kuma walau harasta ko bi kwaɗayin a musulunta walau harasta ko bi kwaɗayin a musulunta amma aksarun nasi bi mu'minin mutane yawancin mutane ba za su yi imani ba haka Allah ya so kuma aksarun nasi walau harasta mu'minin ko kai kwaɗayin su zama musulmi yawancin su ba za su zama musulmi ba وما تسألهم عليه من أجر إن إلا ذكر للعالمين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين kiran da kake musu din nan ka fit- ka jawo ta da kusa da wuta ka kai su cikin aljanna ba da da za su ba ta ba a inno illa zikrun lil alamin kana yi wa tadikai wa ne a matsayin ka na manzon tadikai gaba daya kuma aksarun nasi wa law harta za ta zama cikin alqur'ani kullum walakin da aksarun nasi la yu'minuna yawancin mutane ba za su yi imani ba in ka dubi population namu na duniya yadda suke faɗa suna ce yan adam sun kai biliyon shida da dubu da biliyon ɗari tara da wani abu amma duka gaba da mu musulmi biliyon ɗaya ne da miliyon ɗari tara da wani abu kaga aksarun nasi ba su zama mu'mini ba kenan yawancin su kafirai ne don za ki wala kin nasar nasi la yu'minu yawancin mutane ba za su yi imani ba kafirci za su yi to sai a tura kafiran can wajen dabbobi a ce irin mu illa kada amin amma musulmi ku zo nan gaban Allah idan mu musulmin zo gaban Allah Allah ce to ku riga kiran su ba kar ku musu kamar ku riga musu wa'azi ku riga musu wa'azi ku riga musu wa'azi to sai a dube mu mu musulmin da muke gaban Allah sai Allah ya dube mu ce walakin na aktaran nas la ya'lamun mu ko musulmi yawancin mu ba mu da ilimin addini masu ilimin addini kaɗan ne a cikin mu walakin nas nas la ya'lamun sannan kuma sai a dubi jahilai a tura can a jawo malamai gaban Allah an rere yi ke an jawo malamai gaban Allah an tura jahilai can wajen wadancan wadancan kuma an tura su wajen dabbobi to sai Allah ya dubi su wanda suke da ilimin addini ya dube su sai ce walakin na aksara kuma da ake kariyo ko kuma da yawancin ku ba ku son gaskiya neman kuɗi neman girma kwaɗayi tsoro yana abi gaskiya yawancin malamai ko ba ta son gaskiya walakin aksarahu lil haqqi karihu to sai a dauki sai ya zama abin da aka samu sai ba ta gani ne sai ya zama ya kara an yi ilimin an yi aiki da shi sai dai a mutu ko a yi gaskiya in ji sai na umaru ko a mutu ko a yi gaskiya in ji sai na umaru to sai suka zama kaɗan suka zama a gaban Allah suka su kaɗan ne a gaban Allah sai suna kokan abin da ya same su mutane yan uwansu sun ki sun koma cikin dabbobi mutane musulmi yan uwansu sun ki sun koma cikin jahilai malamai masana sun koma cikin jahilai da Allah ce kar ku dawo inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله يجوز كل kaɗan ɗantar ku ta dame ku kar ku damu wanda yake tare da Allah Allah shine majibincin lamarin ko da mutane sun ƙi ku wa rasuluhu manzo Allah shine masoyin majibincin lamarin ko da mutane sun ƙi ku والذين آمنوا مؤمنين gaskiya tun zamanin annabi Adam har zamanin manzon Allah har tashin duniya na gaskiya suna tare da ku duk gaba da yin da wani wani tun daga wancan zamani har ƙarshen zamani suna son suna tare da ku إن عليكم ولا رسوله والذين آمنوا الذين allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata mu'minai ba na gaskiya wanda suke a imani suka yi imani suke fitta zakka suke yawan yawan sallah farilla da nafil bili wa yu'tuna az-zakata wa raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda aka ce ya jibinci Allah Allah ya jibince shi ya jibinci manzon Allah manzon Allah ya jibince shi والذين آمنوا يا جميع المؤمنين يوم وقت هو من جميع والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إلى تعالى سوء سوء وسوء أشكر راما فإن حزب الله هم الغالبون وأن سنة غيان الله غيان الله وقومي كتبت سوء سنة ما سنين جاي بعد ذات جاي غيان الشيطان يا أكي غاني غيان الشيطان غيان الله kayyar shaidan ubangiji yana cewa istawaz alaihim shaidanu fa yadda zikir Allah ulaika hizbu shaidani ala inna hizbu shaidan hum khasirun shaidan ne ya mallake hankalin waɗansu mutane ya fitar da su da ya raba su da zikirin Allah ya mantar da zikirin Allah istawaz alaihim shaidanu fa yadda zikir Allah har su zama hizbu shaidani ulaika hizbu shaidani ala inna hizbu shaidan hum khasirun duk wanda yake gaba da zikiri ya shiga jam'iyyar shela wanda yake zikiri yana cikin jam'iyyar Allah jam'iyyar Allah ko ita ce mai rinjaye kullum Allah zamu daga ciki sharuka da riga in ajiye riga tijaniya ba a fita saboda Allah ya ce kuma sha ta gaza rabbi sabila ya shiga riga ba a fita ba hada ta wuta dariƙa kamar yadda ba ba hada miyan manja da fura a kwano daya ba a da dariga da wani jariya da wata dariga sannan kuma ba a ziyartar wasu waliyai sai suna tijjaniya dukkan wani Allah muna so su muna girmama su amma na ziyara bara ce ko gidan babban mutum kaza ko ko da babbar bare ne ba zai so ka je kai bara sarki shi yau tijani ya saba yara wasu wale zaunar da cikin tariƙar tijaniya ina shiga ba a fita ba a da wata tariƙa ba a yara wasu wale zaunar da cikin tijaniya za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a in an samu kuma za a girma iyaye domin girma iyaye dole ne wanda ba a girma iyayensa Allah yana kira jabbaran asiyan jabbaran shaqiyan sannan kuma jami'in wazifa jami'in zikirin jima in ka zama abokai in muka samu kai kai kadai dole ne jami'in sannan ko ba a shanta ba lokacin da shehu tijjani ya sa wannan sharadi kamar yadda faɗa muku a cikin karatun mu da ya wuce mutane sun dame shi taba bai ambaci zina ba bai ambaci tata ko liwaɗi ko wani mummuna abu wai taba kawai shan ki banza bai ki banza din nan Allah ya zai bayyana karamar shehu tijjani ya gaskata ta duniya yanzu duk duniya in ka je kowane gidan mai za ta dawo rubuta no smoking ba za a ce no neman mata no karya no girman kai a cikin karka ya kai karya cikin jirgin zaman nan karka ya kai duri ba ba za su bada ba no smoking za su wanda ya da ba ya duka na ba shi dari ga shauti jani lazimi da waziba da zikirin juma'a a gaya masa shar'in jawara wanda duk kuka yi niyya na ba ku da shirya ba ku karɓi na sharuɗa. Wa ma ta tsarwa ne da lajin, in huwa illa zikirun lil alamin ba wani lada za ka nema a wurin su ba na isar da aikan Allah don su samu aljannar tsere wuta a kai mai gargadi ne wa talikai gaba ɗaya don kai annabin duk duniya ne. من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغرضون وأن آية إتما تنا كسكت أن نبتم منزون الله تنا بعد لا باري أمنت بيتوبا lokacin da wa'ayin nan yake sauka ba wanda yake hawa sama daga cikin dukkan masu sabon Allah daga mala'iku sai tsuntsaye shaidar da riga koro su lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe yace wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi da yawa ayoyin Allah abubuwan mamakin Allah fis samawati wal ardi sama da kasa yamurruna alaiha suna bi ta kan ayoyin Allah ko man ha mu da amma sun kauda kai kawai su dawo mamaki ba kaga jirgin sama ya hau sama ya wuce hadiri kana kallon hadiri a karkashin ka kana sama amma cikin jirgin sama sai ga ana shan giya an mance da abin da ake ciki na abin mamakin nan kaga suna sayan giya cikin jirgin sama ana sha ana tafiya kaga wanda ai bai san Allah da ayoyinsa ba bai mamakin wannan abin da ya dauke shi ya kai shi sama ya wuce da shi hadiri ba ya wuce da shi gizagizai wannan kenan wa ka ayyin min ahadin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha sama da kar suna taka ayoyin Allah taka ayoyin Allah kada ga kowa yana takawa yana gani domin Allah ya ce zanuyim ayata fil afaqi wa yanfusu man taka man lahu alhamd za mu nuna mutane ayoyin mu abubuwan mamakin mu ta gaba ta yamma ta kudu ta arewa ta zama ta kaza har su dubi kansu wanda da ayan Allah jikin su amma a sama dai sai wanda ya je sama ne to wannan ko ya nuna cewa rasa sun ka fara tada roka mai tafiya sama ta je can irin sama ta halaka bata dawo ba ana tafiya ana halaka ana dawowa har daga baya aka samu in an tafi din ana dawowa rokan rasha rokan america suna tafiya apollo 11 da sauran suna tafiya sama suna dawowa duk wannan aya tana faɗin haka ne da yawa ayoyin Allah ya murmuna alaiha suna bi ta kansu kissa ma ba ta rabi ya murmuna alaiha suna bi ta kansu wa hum ala murmuna sun kaula kai ga musu da mamakin Allah ba وما يعذبهم بالله إلا وهم مشركون ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun yawancin su ba su yi imani da Allah ba suna cikin shirku wato yawancin ma masu yi waɗannan abubuwan mamakin ai ba su yi imani da Allah ba rasha dai sun sun ma Allah ma ba su da shi a'udhu billahi Amerika ko sun ce suna da Allah amma amma su suna yi za su ne ah, ba za su dauki na Allah ba aikinsu za su yi nasu na kansu amma sun san Allah ne Allah ne mai komai to ba sa nan duk- dukkan su ne sun zama mushrikai ko da yake suna da wani suna daban Ah, su wajen Amerika ana kiran su ahlul kitabi su kuma wannan majiyawa mushrikai ne suna bauta zuciyarsu da da shaidan wa yunasirun billahi illa hum mushrikuna haka kuma yawancin ma musulmin gaba daya idan sun wuce shirkun jami- jaliyun wato shirkun jaliyun shine mai addada mai bin gumaka mai bin kayan zabi mai shi in kace maza yayi sallace bai gada ba shi zabi ya gada to ya wuce na sai shirkun khafiyun wanda yake mukabala da imani wanda yana mukabala da islami wanda yake na mukabala da imani shi kuma tawakkali ne babu sai kaga mutum ya sa ya sa ya sa ka kana sabon Allah ba ka so ya hana ka ibadan Allah ba ka so amma shi mai gidanka ne in ka rabu da shi wa zai baka abinci wa zai maka hanya wa zai baka arziki saboda haka ba za ka sa wa don kada ku rabu to wannan kayi tsari amma shirkun khabiyun ba shirkun jaliyun ba shi wannan mutum tawakkali ne ba shi da shi wa Allah ya tawakkalu in kuntum mu'min wannan shirku ne shirkul khabir shirkul akhfar kuma ah, shi wannan yana muqabala da da iman shi ne yake cewa wannan wancan na farko ya ce wala tabil andada wannan ko jibaratu fa ala taqu wa Allah ya ahadan kar ka hada wa Allah kowa kowa ko mai girma mutum kar ya sa ka sabon Allah kai masa ko mai girma mutum kar ya hada ka bautar Allah ka ji masa adam kenan shi ko shirku akfamin da bimin ne shi kuma hijabi ne wanda yake ba wanda zai rabu da shi sai wanda ya zama arifi yana ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ka yaye komai ka zubar ka bauta wa Allah واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا yanke daga komai ka koma wajen Allah to ka da wani dukkan shirkun guda uku kenan da shirkun akbari da shirkun khabirun din balle ba shirkun jalil wanda yake na arna illa hum mushrikun ma kadru billahi illa hum mushrikun
Alhamdulillah.
alhamdulillah
Zuwa ga wadanmu, Allah ya kama lafiya. mai tambaya da cewa yana son ya san matsalin kayan da kwastam suke karba a hannun mutane suke yin gwanjon shi idan mutum ya sai me ya sai shi a yin sai wato sayan kaya irin wannan wato in ka kulle a zuciyar kai dai abin da kaya ne ana sayarwa ka je ka saya to in mutum ba mai wara'u ba ne ba za ba mai zudu ba ne sai ya saye ce ni saya na yi amma kayan asalinsa gwamnati ta kwace a hannun waɗansu mutane to to ya fi dai ka sai kayan sata wanda ka sani kayan sata ne eh amma shi wannan yana hana warko yana hana zuhudu ne domin alhalar wajen al'afsi yadda kai ka samu yanzu ake tambaya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci yana cikin jaziratul arab alhalalu ma urifa asluhu abinda aka san asalin da shi ne haram da musulunci ya ga duniya ya wuce jaziratul arab sai ya zo alhalalu ma da asluhu duk abin da ba san asalin sa ba ya zama halal ya koma asalin sa nan da komai halal ne sai haram shi daga baya zo wannan zamani da muke ciki kuma yanzu an koma naman barira annabi ya dawo gida ya tadda ana dawa nama da aka masa matar da ba sa roba ba sa nama ya ake mina gidan nan ne ina ganin an daba nama da romo ya kawo masa ta ba nama ba romo ya rasulullah ai naman na sadaka ne ba ka ce sadaka barira ne aka ba ta sadakan nama kai ko ba ka sayar da to ita aka bai wa sadaka ni ko ba sai ta ba ni kyauta ba yadda ka samu ba za ta mike na ka samu ba yadda ka samu bari aka yi saye na yi shi ke na wuce
wannan fatarar ayar nan. To. Wannan ga zuwa fahada, ta sami shi karin bayani To, shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya ɗauki irin wannan jiki na jan adam sai ya ɗauki hali irin na jan adam. Lokacin ya zama yaro jinjiri, ya zama yaro mai rarrabe, ya zama yaro mai tafiya, ya zama yaro mai wayo, har ko wani lokaci ya fita sai ya bata aka yi ta neman sa aka same shi da kyar. yana yaro ya fata aka same shi da kyar to shi ake fassara irin wannan wa wajen gabalar fahadi Allah ya same ka lokacin da kake yaro ka fata din nan Allah ya dawo da kai ya baka hanyar dawowa wannan kenan in ku an fassara shi da ma da tazimar kitabu wal imanu da ba a saukar da lokacin da ba saukar da Qur'ani ba ba kawo musulunci ba kai ba ba ka san littafin ba a lokacin ba ka san musuluncin da imanin ba a lokacin a lokacin da ba a aiko wahayi ba shi annabi ne cikakke ne masanin komai da komai amma cikin hakikaninsa ba cikin zabi da na adamiya ba zabi da na adamiya yana yin kamar ya mai zan mai koyon keke mai koyon keke kaga idan mutum ya iya keke ba wani abu da ake sake maza ko ana sake maza wani abu wani zai nuna ya iya keke yanzu a da wai bai iya ba ne yanzu ne ya iya dama dama inda ba zai iya ba ba zai koya ba dan nabi ya san kowai abin da Allah ya sanar da shi amma lokacin da yake dauke da bashariya lokacin da yake yaro shi yaro ne lokacin da yake saurayi shi saurayi amma baya aikata ayyukan samari sallallahu alaihi wasallam Allah ta ka wuce dari Allah biya bukatun mu da bukatun su don masu neman addu'a Allah biya bukatun Allah biya bukatun su abinda muke nema Allah ya bamu abinda muke tsoro Allah ya kiyaye mu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya kaura dukkan fitin Allah ya samu zauna lafiya albarka Allah sallallahu alaihi wasallam jikan mai jirgi iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ta haka shi wajen mu da alheri Allah jikan musulman da ta mata rayayyu da badattu masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su masu taimaka mana Allah ya taimaka musu masu karawa mu Allah ya karawa su masu neman karya mu Allah ya karya su Allah ya mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa da barka shi da jan da karamarsa da barka shi da faidarsa da barka Qur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fasil ma wa